هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهامن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بارك الله فيك وفينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة Yan الله uwa musulmi وبركاته
maza da mata da Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan jaula shahararriya wacce aka fi sani da eh, jaula ta lazare duk ranar talata a wannan masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa sannan kuma eh, a wannan ƙofar gida na eh, kusa in ce babanmu murgaye alhaji idi kadiri allah ya ji kanshi da rahama ya sa kwanciya hutawa da kuma sauran musulmi gaba daya yau ma allah maɗaukakin sarki ya sake ba da daman halarta domin ci gaba da nasihohi da karantarwa da ake yi a wannan wuri da malamai ake gayyato su daban-daban da harshen hausa da zabarmanci domin su isar ma bayan Allah waɗanda suka halarci wannan wurin da ma waɗanda ba su zo ba amma sautin lasifikoki yana kai musu a wuraren zamansu ko a gidajensu saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ya isar sannan sahabbai suka ci gaba da aikin har yanzu kai har kiyama ta tashi ba za a rasa waɗanda suke isar da wannan saƙon na annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga Allah zuwa ga bayan Allah abinda muke roƙo dai Allah ya sanya duk abubuwan da ake karantar da mu a wannan wurin da sauran wurare su yi tasiri a cikin zukatanmu Allah ya ba mu ikon aikata duk abubuwan da muka ji na aikatawa Allah ya ba mu ikon barin abubuwan da muka ji na bari آمين
ɗaya daga cikin manyan malamai ya gabace ni da nasiha ta addinin musulunci a sheikh ali shu'aibu duk da ko da na zo ya gama da haka ban san maudu'in da malam ya magana a kai ba muna fatan allah ya amfanar da mu abin da malam ya karantar da mu shi آمين يا الله yau muna ranar talata uku ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da eh, 43 wanda ya daidai da bakwai ne ga watan da ba a gani sai da in ya mutu aje a amso kuɗi نعم watan sha biyu ko مم.
haihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2021 to a cikin wannan takaitaccen lokacin abinda zan tunatar da kaina ni mai magana da kuma jama'ar da annan mazanmu da mata da kuma waɗanda sauti ke kai musu a wuraren zamansu ko a gidajensu ina son in yi bayani akan wani saɓo wanda yake mai munin gaske saɓan da Allah yana fushi da shi kuma duk mutunan kirki baya fata a same shi cikin wannan sabon wanda wannan sabon kuma shine abin da ya shafi zina wadda zina ta zamanto ruwan dare a cikin wannan gari zan cewa ko kuma in ce a cikin garuruwan musulmi a yanzu musamman ma a cikin birane ana ɗaukan zina tamkar wani wayewa ce ci gaba ne wanda alhali kuma zinan nan musiba ce karan kanta sannan kuma bala'i ce wacce za ta iya shahuwar al'umma wanda bala'in da ita zina za ta jawowa to zai shahi ma har wanda bai zina to saboda haka na ga cewa ya kamata mu tattauna a kai malamai suna yin ta'arifin abin da ake ce ma zina suke cewa wat'ur rajuli limra'atin min ghairi aqdin shar'i نعم mutum ya taki mace ba da- ba tare da ɗauri na shari'a ba ɗauri na aure a shar'ance ba ta wannan hanya ba ya taki mace ya kwanta da ita ya yi lalata da ita ko kuma mutum ya rungumi ma'ana ya sadu da macen da take manisanciyarsa ko kuma fajirci ko abin da ya kama da wannan wannan aluga malamai suke ta'arifin zina نعم amma a istilahi suke cewa wata rajulil mar'a fil quburi aw dubur min ghairil milki aw bi shubhatil milki ay bi ghairi nikahin sahih shine mutum ya sadu da mace ta gaba ko kuma ta baya ba tare da ya mallake ta ba ta hanyar aure ko kuma kwatankwacin mulki mallaka kamar baiwa ko abin da ya kama da wannan ta hanyar aure ingantacce malamai dukansu sun yi ijima'i akan haramcin zina cewa kuma zina tana daga cikin kaba'in manya-manyan zunubai kuma wannan ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙul'ani allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا
Hmm.
إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah maɗaukakin sarki ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba wai kakku yi zina ba a'a abinda zai sa ma a yi zina kakku yi shi ne ma'anar wala taqrabu zina kakku kusanci zina duk abinda zai sa a yi zina to kakku yi kusa da shi ma ballantana ku yi zina innahu kana fahisha fahishatan wa sa'a sabila zina Allah ta'ala ya ce ta zamanto alfasha kuma mummunar hanya ce zina ba hanyar kwarai ba ce zina ba abin kwarai ba ce zina ba wayewa ba ce ba ci gaba ba ne zina dolanci ne rishin wayo ne da rishin tunani da rishin lissahi duk mutunan da yake da tunanin shi a matsayin shi na ɗan adam mutunan da yake da tunanin shi da lissahin shi mutunan kirki baya zina duk mutunan da kaga yana zina to bai ɗoki matsayin shi ba na ɗan adam dabba ma ta yi shi saboda zina babu wani amfani a cikinta sannan kuma hanyar zina ta yi muni in ji Allah maɗaukakin sarki ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a amsar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga wani mutum wanda ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai wani zunubi ne ya hi girma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da duk yahi zunubi girma ka sanya wa Allah kishiya alhali kuma Allah shi ya halicce ka maimakon ka bauta ma Allah kadai a'a sai ka zo kana bauta ma wani tare da Allah ko kuma ka zo kana bauta ma wani ka bar ubangijin da ya halicce ka wannan shine zunubin da duk yahi zunubi ma'ana girma cewa da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Inna zalika la'azimun wannan babban abu ne, sai mutumin ya ce ƙultu sun ma'ayyo, sannan na ce manza Allah bayan wannan sai mai. Ƙara sai manza Allah ya ce sun ma'an taktula waladaka ta hafu an ya ta'ama ma'aka, ka kashe ɗanka don tsoron kada ya ci abinci tare da kai. ka kashe ɗan da ka aihuwa ko kuma wanda ma za ka aihuwa a nan gaba wai don tsoron talauci kamar yadda yau turawa yahudawa suka wanke ƙwaƙwalen wasu daga cikin musulmi suka sanya musu tunanin cewa ai su bi matakin su rage aihuwa saboda in sun aihu da yawa ba su iya ciyar da su alhali sun manta allan da ya halicce su shine ya ɗauki alkawalin zai ciyar da su yana daga cikin kashe ɗa mutum ya ce a'a shi ba zai aihu ba ko ya ɗauki matakin ba zai aihu ba alhali kuma ba da wata darura ba wannan tunani ne da lissahi da tsari irin na yahudawa waɗanda ba su da addini sai ana ganin cewa a wai duk al'ummar da suka yi yawa wai sun yi talauci ni kuma na ce wannan magana ban gamsu da ita ba na ɗauki misali ka ɗauki misalin nijar kawai ɗauki misalin ƙasar da muke ciki ita ce ƙasar nijar ko? ko ba haka ba misali ku ɗauka lokacin jori al'umman da suke lokacin jori da al'umma na yanzu wanda suka yi yawa To idan kuka yi lissahi ci gaban da akwai yanzu a lokacin jori akwai shi? Motocin da ake hawa a yanzu, da kasuwancin 'yan kasuwa a yanzu, da kuma kayan da ake samu na ci na alatu da kayan ado da kayan sawa, waɗanda akwai a yanzu a lokacin su jori akwai su? To aiko inda ya zamanto yawan jama'a shi ke hana ci gaba, to ya kamata a ce lokacin zori sun yi lokacin yanzu ci gaba. Yana kaga wannan lissahi ne wanda babu tunani a cikin shi. Babu tunani a cikin shi. Duk jama'ar da suka yi yawa, to za ka samu waɗannan jama'an sai sun yi waɗanda ba su kai su yawa ci gaba ba. To da haka manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna yana daga cikin babban laihi ka kashe ɗanka don kai ya ci tare da kai. Ilistahi lokacin da ka zo duniya kahi kowa talauci. Wallahi kahi abin da mai ake cewa kusun masallaci wallahi kahi shi talauci. Ka san dai iyakar talauci kushin masallaci ko tun da bai samu abin da zai ci ko? Ilistahi lokacin da ka zo duniya. lokacin da aka aihe ka ilisahi itariyar baya radda aka aihe ka yanda ka zo duniya saboda talauci ma saboda talauci tsirara ka zo ba wando babu riga ba takalbi ba kaciya kai hatta da zanen da za a sanya ka sai bayan an aiho ka sai waɗanda suke karɓa aihuwa su leƙo su ce suwa suka zo bayan wance sai a ambaci ma'aifiyarka sai su ce ga mu sai a ce ku kawo zane a sashi ran nan ne za a sa iyakar talauci zanen ma da za a sa ma shi baka zo da shi ba sai bayan ka zo za a bin nan ɗinka ilisahi lokacin da ka zo dala nawa ka zo da ita ko kwabo ko sisi ko taro baka zo da shi ba a nan duniya haka ka zo tsirara bayan ka zo tsirara allan da ya halicce ka ya zo da kai a nan duniya shi ya hore ma tufafin da za ka sanyawa ƙarewa da ƙarau ya, ya, ya baka arziki ƙarshe ga ka wani da babban mota wani babban ma'aikaci ne wani miliyadar ne wa ya zo da miliyan guda daga cikin cikin ma'aifiyarsu Kada gobe a zai shi.
Allahn da ya yi ma wannan, Allahn da ya yi ma wannan shi ne za ka riƙa yi ma mummunan zato, kana ganin cewa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya halicci bayin fada babu su. Kuma Allah ya riga ya ƙayyade iya ma'ana halittun da za a yi, sai ka samu wasu daga cikin malamai, wai suna amfani da wannan dama, suna cewa ai, don su faranta ma Yahudawa rai. ai da manzan Allah ya ce ku auri mata masu aihuwa waɗanda suke masu son ku kuna son su masu yawan aihuwa ina so in yawan al'umma da ku a ranar tashin kiyama sai yana cewa to ai da manzan Allah ya ce da manzan Allah ya faɗi wannan magana ai ba manzan Allah yana son ba yayi yawan jama'a da 'yan iska to waye gaya muka duka mutane 'yan iska ne Allahu akbar.
ko shi ka tambaya mai faɗin wannan magana ka ce malam matakka nawa ɗiyanka nawa a cikin ɗiyanka wane ne ɗan iska Eh.
bai jin daɗi ko zai ji daɗi in kuma ka ce ba a aihuwa 'yan iska wuta da Allah ya yi suwa za su shige ta Allahu akbar.
Ah? Allah ya yi wuta ya yi aljanna kuma ya yi alkawalin kowace daga ciki sai ya cika ta ka san ko mutunan kirki mutunan kirki bai shiga wuta ko Lalle.
kenan wuta ta suwa ce ce Ta mai agota.
ta 'yan iska Kare.
ta miyagu marasa tsoron Allah. To Allah ya riga ya tsara halittar shi haka, kai ka ce a'a ba haka ba. To kai kana nihi duka mutane su zama salihai, duka a aishi mutanen kirki.
Har abada.
Allah bai tsara duniya haka ba, kuma bai yi ta don haka ba, kuma bai yi halittun shi don haka ba.
Na'am.
Don haka Allah ya fi kowa iya tsari. Don haka wannan shiga sharo ba shanu ne, kuma shiga gonan Allah ce. Kuma duk wanda ya ce zai shiga gonan Allah, wallahi duk matsayin da an gare shi, wallahi Allah ya fi ƙarfin shi.
Allahu akbar.
Allah ya fi ƙarfin shi.
Kau shaka babu.
Ku riƙa tunawa duk abin da mutum yake tamaka da shi na ilimi ne, in malami ne, kuɗi ne Allah ya baka, iko ne Allah ya baka, kowane irin matsayi ka tuna kafin ka an yi wanda ya yi wannan matsayin. Wasu da ransu ana yi ba da su ba, wasu kuma suna ƙarƙashin ƙasa, yanzu haka sun zamanto ƙasa.
Allahu akbar.
sun zamana a cikin ƙasa tsutsa ta sha ruwan jikinsu ta ci naman jikinsu ƙasa ta gurguri namansu ƙasusuwansu sun rududduge sun koma ƙasa kamar ba a taɓa yin su ba a duniya Allahu akbar.
duk abin da suke tamaka da shi sun bar shi sun koma a cikin ƙasa i tunani duk abin da ka tara in dukiya ce duk abin da kake tamaka da shi ilisa hirar da ka mutu ka ɗauka kai mai kuɗi ne kana da manya-manyan motoci miliyadar kana da kwantubuloke kana da mi ƙaddarori ko'ina ilisa hirar da ka mutu cikin ƙaddarorin nan cikin motocin nan da wace mota ce da wace ƙaddara ce za a kai ka a cikin ƙabari abin ne Ashe. Babu hurinta.
ba a ramin da za a sa ɗaya daga cikin motocinka saboda ma an ƙare da kai da ka mutu yanzu kana da kat-kat kana da dogon baro to ka- sai a ce to wannan ta zama ta magada sai a sa mata bashi a rihe ta dogon baro za a sa ka ciki a kai ka makabarta daga kai sai horin kyalle ina shaddodinka ina marticinka mai tsada ina takalminka masu tsada ina matanka waɗanda ka ƙaura kyawawa ina gidan da ka gina wanda yake ka sanya kayan a zo a gani watakila kayan da a cikin gidanka ma ba manijar aka yi su ba duk ina suke yau duk ka bar su an tai da kai yantala an sanya ma farin kyallen da da ranka in aka baka shi aka ce kai mushuwar da shi sai kaga an wulakanta ka amma yau shi ne aka sanya maka baya an sanya maka shi sannan kuma a zo a tsaga ramin da za a sanya ka a kai kai ce kwancin da babu juyi babu a na gaji bari in juya nan haka kwancin da in ka kwanta a kan shi za ka ruɓe ka koma ƙasa kai ka- kuma an gama da kai ka zama tarihi Allahu akbar don haka zina ta zamanto ruwan dare musamman ma a cikin wannan gari na, na- na yamai idan kana yawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ce sai na ce min sai manzo Allah ya ce an ta zini bi halili jarika ka riƙa zina ma'ana da matan makwabcinka yau mutane lalacewa ta kai inda ta kai makwabci za ka ga yana zina da ma- ma- matan makwabcin shi aboki yana zina da matar abokin shi lillahi wa inna ilaihi abin da ya ta- abin da ya bani mamaki wata rana wani ke ba mu labari kai shekaran jiya ga lalacewa yau a cikin garin ga ta kai inda zina ba a doke ta wani abin kunya ba wani ɗan takasi ya ɗauko wata karuwa bai sani ba daga bayan ruwa ya zo da ita bisa hanyar ta can wajen istad in kai cikin lungunan nan da ya- suna cikin tahiya sai ta s- fesa wani turare sai ce kai wanga turare akwai kamshi ina zan samu wanga turare ta ce kana samun shi da ka bani jikka goma shi kenan ka same shi ya ce haba ni latizo ne ya ce ina naga jikka goma ya ce yadda ka singa da nake ko kuɗin man da na ɗauka ba shi ma ban haɗa ba da haka ban da su suna cikin tahiya sai yarinya na ta kama hannun shi dattizo ha watakila yana yin warin ubanta ta ɗauki hannunta hannun shi ta kama sai ta aza bisa gabanta La hawla wa la ashe quwwata illa billah.
zane ne ta sanya kowon ba ta da La hawla wa la quwwata illa billah.
lokacin da wanda yake ba mu labari da ɗan takasin ya ɗauko shi da za ta sauka ya ce malam dibi wannan da kyau ya ce saboda me ya ce kai da ni cika dibe ta da kyau bayan ta sauka sai yake karanta mishi wannan labari ku diba yau yanda ake cinikin 'ya'ya mata kamar awaki ka bari sha ɗaya na dare sha biyu na dare ka bi wannan hanya ka- da ka kai istadi ka lankwasa nan haka kaga yanda ake ma'ana cinikin iya mata yara matasa yara 'yan shekara sha biyu sha uku uku ka gansu tsirara aihuwar uwarsu zane kawai yarinya take sanyawa babu kaliso babu komi in ka kure ta ma da kyau za ka ganta tsirara aihuwar uwarta take La hawla wa la quwwata kuma nan mutane suke zuwa su ɗauke su ta su yi zina da su ku ji ba ku gani jama'a yaya ƙasa za ta zauna lahiya yaya al'umma za su zauna lahiya irin waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin al'umma dibo lalacewa ta kai inda ta kai akwai wata mata ta sayi mota miliyan shida ta ba da miliyan hudu saura miliyan biyu sai ta ce miliyan biyu ɗin nan randebu randebu goma a randebu goma za a biya su La hawla wa la quwwata illa billah.
kuma mata aure randebu goma randebu goma duk lokacin da yake bukatar ta ya kira ta kuma mata aure ce La hawla wa la quwwata illa billah.
sai da aka yi randebu shida da aka yi shidda ta ce ita wallahi ta gashi sai ta zo wajen wani malami kuma malamin ɗan uwan mijinta ne ta ce mishi wallahi ga halin da take ciki ita wannan abin ya dame ta yaya za ta yi ya ce wallahi ni ma ban san ya za ki ba Lallai kam.
ya ce amma zan gaya miki abu guda abu guda ne abin iya haƙurin shi sai na gaya mijinki Asha.
nan take ya ɗauki waya ya kira mijinta mijin ma bai ma da cikakken lahiya da ya zo ga ta zaune ya ce ta maimaita abin da ta faɗa tana faɗin wannan magana kawai sai mijin ya suma Inna lillahi sai aka yi likita da shi Mm.
mace ta biyu akwai matar da suka yi ciniki da wani eh, abin nan mota ina ga abokin aikinta ne ya zo da irin motar nan ma- ma- hareban sabuwa katakau cikin leda tana ta yashi murna wani mota haka aka sake wallahi kin da ya gani ta ce kai ni ya za a iya samu wannan mota ya ce kina samun ta cikin sauki take ta katsa ta katsa ya ce mata randebu goma
La hawla wa la quwwata illa billah.
randebu goma
La hawla wa la quwwata illa billah.
ana cikin yi an yi an yi ina ga an yi shidda wanga da na ba da labari shine wani an yi an yi abin da tace ta gaji wallahi ba ta iyawa ita waccan da nake so in ba da labari ita mota ta sayi da ta sayi mota kudin da suka rage suka yi da mai motan za su yi randebu ina ganin randebu tsakanin goma ne ko takwas an yi ba a ida ba sai ya ce shi wallahi ya gashi ta ba shi kudin shi ta ce ba ta ba da kudin shi duk inda zai kai karanta ya je ya kai karanta ya je ya kai karanta da ya kai karanta aka kira ta kin saye mota miliyan kaza ta ce eh sora miliyan kaza sora kaza kuma kin ce baki bada ta ce a tambaye shi ya muka yi da shi randebu kaza muka yi da shi ya yi randebu kaza ya ce shi ya gashi ni kuma na ce duk inda zai kai ƙara ya kai jujin ya tambaye shi an yi haka sai ya sadde kai haka sai aka ce to yanzu ya za a yi sai ta ce a kira mijinta ta ce a kirawo mijinta sai shi mai kuɗin ya ce a a a bar kiran shi ta ce a a kira shi ai haƙƙin shi ne kake ce a kira shi ya ce a a to ya yahi ya yahi kuɗi ku riba ku gani abin da yake faruwa cikin garin mu لا حول ولا قوة إلا بالله
ta kaka ba za a kashe mana sojoji ba Subhanallah.
ta kasa- ta kaka ba za a kashe talakawa ba ta kaka ba za a samu tashin hankali ba al'ummar da take mu'amala Allah da irin wannan mu'amala ta kaka za a samu zaman lafiya لا صلى ai ta kame kame sai a je a tara malamai a ba su kuɗi wasu ta su yi addu'a to ku ta ku yi addu'a in in Allah dole zai karɓa dole ne sai an hana saɓan ubangiji Allah maɗaukakin sarki zina musiba ce saboda abin da yake kumshe da zina malam wallahi wata rana rabon ayi ina da mota ban sani ba na shiga cikin lungunan nan wajen mai ake cewa habbe ne bacewa na nai sai na ga kaina cikin wani lungu da dare ina yau kwana in shigo lungu da na aska wuta subhanallah na ga mata jere kamar ɗiya awaki لا حول ولا قوة kuma kowace mace an kilot إنا لله ko ta kai ton goma an kilot take لا حول ولا قوة
jere sai da na ce sk nijar nake wallahi ɓace gigicewa ne na rasa ya za a yi in huta a cikin garin ga kuma duk an san da zamansu eh ku ba ku gani jama'a wannan shi ne ya kamata babban abin da ya kamata a ɗauki mataki a yi maganin shi ya zo cewa daga cikin sakamakon zina annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha kataba ala ibn adama hazzahu min az-zina adraka dhalika la mahala fa zina al-aynayn an-nazar wa zina al-lisan an-nutq wan-nafs tamanna wa tashtahi والفرج يصدق ذلك أو يكذبه من ذا الله صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah ya rubuta ma ɗan adam raban shi na zina kuma sai ya riske shi babu makawa zina ido kallo ba sai ka kalla ba ta birge ka sannan ka yi zina وشكرا to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min قل absarihim للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم Allah ta'ala ce kullil mu'minin ka gaya ma mu'minai maza ya guddu min absarihim su kame gannansu daga kallon matan da ba nasu ba yo ina amfanin matan da kake da su a cikin gida ka ga mutum da mata da matan shi na aure kuma yana zina eh wani mata guda ce gare shi ba sai ya ga wata jan mace ko wata kyawa- kyakkyawan mace ta birge shi ya je ya yi zina da ita to maimakon ka yi zina da ita baka auro ta ka kawo ta ta zama matarka eh ko irinta don haka zinai ido kallo da haka Allah ke kenan ku kare ganinku daga kallon haram wa zinan lisanin nutuk zina harshe shine firci magana irin kalmomin da ake yi na soyayya na jan hankali har a kai ga zina ku diba ku ga irin yau Nijar sunanta ya ɓace a duniya ƙasar da ake cewa katurobandi zinab musulmi duk wanda ka ce ma ba musulmi ba sai ran shi ya ɓaci amma ku diba ku ga yanda yara saboda rashin tarbiyya saboda sakaci saboda ba da dama yara suke film irin na anna waɗanda suke dabbobi abin bakin ciki abin ban haushi kaga irin yadda dabba take saduwa da dabba haka zaka ga dan adam yana saduwa da mace diyan musulmi su ɗauki wannan kuma ba kunya ba tsoron Allah a ɗauki kuma a yi filime kuma a watsa shi duk duniya kowa ya gani حول ولا قوة إلا a ce kuma 'yan ƙasar Nijar ne. Kowa ya san da cewa tashin hankalin nan, kowa ya san irin musibin da yau ƙasar ga ta samu kanta a ciki na saɓan Allah, zinace-zinace da makamantansu, da luwaɗi, da sauran ayyuka na saɓo, can baya ba a san da waɗannan abubuwa.
بالله سأل Sai ana ganin cewa a a a ai ai kowa na da ‘yanci, kowa na da ‘yanci ko? Kowa na da ‘yanci ko? kowa na da ‘yanci to kai mai faɗin kowa na da ‘yanci to akwai radda za ka faɗi gaskiya لله كم akwai radda za ka faɗi gaskiya دولي
kuma Allah yana da ‘yancin ya yi abin da ya ga dama sannan kuma lokacin nan ne idan ido ya kalla harshe ya faɗa a lokacin nan ne rai zai yi guri ya yi shawa a lokacin ne farji na mutum ko ya ya gaskata ko kuma ya karyata lokaci to an ce lokaci yayi ban ma shiga yani abin da ya kamata mu faɗa ba dan akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a faɗa waɗanda gaskiya tambihi ne wanda dole sai mun tashi tsaye dan bamu da wata ƙasa irin wannan ƙasa a cikinta muke rayuwa kuma da iyayenmu da kakanninmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da kuma kasuwancinmu da komi namu nan muke ba inda za mu da haka duk abin da zai rikita wannan ƙasa dole mu yi ƙoƙarin tunatarwa don al'umma ta kiyaye mu nemi gafara ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba ga ayyukan da muke na sabo wannan damuwa da ƙasar take ciki da irin wannan abubuwa na tashin hankali da suke faruwa ɓangarori daban-daban a cikin wannan ƙasa tamu wallahi dare guda dare guda Allah subhanahu wa ta'ala yana iya canza abin wa ma zalika ala Allah bi aziz subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh